ويسر لي أمري وعلى العقودة من لساني وقولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمنا أول جوال الأيوب الأول hijar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tsarin albarka markazu bin taimiyya a ci gaba da darasin littafin muqaddimat al-hiziyya lil jama'at al-azhariyya wanda babban malami a Sheikh Abul Hassan Ali al-Maliki ya rubuta ɗaya daga cikin malamai na karni na tara wanda ya rasu ɗari tara da talatin da tara hijirar manzo sallallahu daga Makka zuwa Madina Allah ya mushi jin kai da rama abinda littafin yake karantar da mu shine fiqh أبسا مذهبينا إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من نظام تشي ثلاثة الجنازة جنا زام شقا صلى ودى تكسا جنائزة ودى صلاة الجنازة فرلا ce daga farilloli sai dai fardu kifaya farilla ce wadda take mai kisuwa da inda aka samu waɗanda suka sayi a kai to sun sauke ma waɗanda ba su sami ba sannan kuma ɗaya ne daga abubuwa wanda allah subhanahu wata'ala yake amfanar da al'umma musulmi junan sai juna amfanin da zai iya ibada da za ta iya samun ka kuma ba kai ka aikata ta musallar gawa tana daga ciki shine fasulu fi salatul janaza fardu kifaya go malik ce fasulun salatul janaza fardu kifaya wa qila sunna sallar gawa farilla ce mai isuwa wasu malaman suka ce sunna ce saboda manzala sallam ya yi umarni da yin ta'adisai daban-daban kamar hadisin da bukari ya fitar daga salama bin akwa wani mutum ya mutu akwai bashi kai shi manzala sassai ya ce sallu ala sahibikum ku yi sallah kaga he umarni al'amri ya fita dal wujub hadisin zaid ibn khalid al-juhani wanda shi ma abu dawud ya fitar wani mutum daga sabon manzala sassa a ranar khaybar shekara ta bakwai Allah karbaran shi fa zakaru zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ba nan sallallahu alaihi labari kare yace sallu ala sahibikum kuma abokin ku sallah har ma huskar mutanen ta canza sai annabi sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ghalla fi sabilillah abin da yasa bana mushi fa sallah abokin ku ya dauki wani abu na ganima kan araba ganimar da aka samu a hanyar ɗaukaka addinin Allah kaga sallar manzana sallam ceto ce rama ce to kuma shi yana da wani mani'i shine wancan laifi na shi wanda zai kange shi daga kenan bai daga ahalin wanda za a ba da ceton shi kaga kenan sai zaman to ga sallah ita ce soci shi kuma ya aikata abin da kenan ya jaza hanawa hana bada kenan ceton shi kaga shi ma dai a ciki an yi umarni da yin sallah amma akwai waɗanda su ba a musu sallah kamar ƙaramin yaro wanda yake bai balaga ba shi ba wajibi bane a mai sallah ya dai an shar'anta yi mai sallah za a iya mai sallah ya dai yin sallah ba wajibi ba ce kamar yadda Aisha ta ce ibrahim ɗan manzara sassalam ya bar duniya yana da wata goma sha takwas sai ta ce falami salli alaihi ba mai salla ba an zo da wani karamin yaro daga yara na madina manzala sassalam ya mai salla haka mugira bin shuba ce manzala sassalam ya kasance wasufulu an nabi qala wasufulu yusalla alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam karamin yaro za a iya mai salla wasaqi yusalla alaihi bari ma za a iya mishi salla kenan ya halitta amma bari sallah amma karamin yaro sallah amma ba farilla bane ba wajibi bane amma an shar'anta ya kame ya halitta kamar shahidi an shar'anta bai sallah amma ba wajibi bane kenan ba kamar babba ba da za a binne karamin yaro ba a mai sallah ba to ba za a ce ba ko da kabarin shi ne za a ce a amma inda za a binne babba ba a mai sallah ba to za a iya zuwa a mai sallah yana cikin kabarin shi za da za a binne babba ba a mai sallah ba kabarin yana wata ƙasa za a iya mai salatul ghaib na kafara na uku a a hudu ne aka yi uku mutum sai cika in ba dauke ba shi mutum sai cika kai tsaye kawai eh kamar limamin sai uku misali eh na'am na'am na'am kabbara uku na'am sai sallame na'am inda ya sallame gaskiya ne kenan kamar misali mutum ya zo ne an yi kabbara ko an yi kabbara ɗaya da shi to in misali za a bar mai sai kasu alal tawali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka dauke kenan sai jero kabarbari din kaga babu kenan addu'a lokacin ya huce ne yaso addu'a wajen binne yayin kawo ha da shi liman in ya sallame kai baka sallame ba kenan kawai sai mutum ya kawo sallakawa tana da fadala mai yawa manzana sai ce man salla ala janaza wala yutaba fa al-hujrat wanda ya sallakawa bai raka ta baina da yankin lada bayan tabi a falahu kiratani in ko ya raka ta yana da yankin lada biyu karamin su kamar dutsen hudu wa arkanu ha khamsatu rukunan sallar gawa biyar ne al-awwal an-niyya da rukuni da shar'i duk in babu su babu ibada sai dai shi shar'i kafin shiga ibada rukuni kuma yana daga karan kan ibada ne wa arkanu ha khamsatu rukunan ta biyar ne al-awwal na farko anniyatu niyya asani na biyu alkiyamu sai kuma tsayuwa saboda ba a yin ta a zaune ba a yin ta a zaune saboda ta ce karkashin gamewar tsalle ka'iman fa'ilam ta tsaye faka a salis na uku a takbiru kabbara huwa arba'u takbiratin kabbara hudu ce wa idza zada al-imam khamisa ilma ya qarata bi lam tabtul salatu sallama ta bace ba ya ma halitta yana iya ka biyar bakwai har tara ma dukan ya kawo ba laifi bane sai dai abin da aka yi sahi a kan shi kenan hudun wannan wala yastabi'u man khalfahu na bayan shi kare bi shi wa yusallimuna sai sallama wala yantaziruna ba za su saurare shi ba ya zo manzala sai aka ce ya kabbara hudu ya kabbara biyar ya kabbara tara kabarbari guda hudu hadisin Abdullahi ibn Abi Awfa yace manzara sassa yayi sallar gawa sannan kuma yayi kabbara hudu tun maqama sa'a ya rubu ya tsaya tsawon lokaci yana addu'a sai ce asarawni kuntu ukabbiru khamisan kuna ga kamar na biyar zan yi falula sai annabi sallallahu alaihi ce inna rasul kana sai ce inna rasul kana yukabbiru arba'an yace manzara sassa hudu yake yi kina abdullahi ibn abi awfa bayan ya kawo da sai juma yana ta yana ta addu'a suna jiran shi sai sallame sai ce tunanin ku da zan karo kabara ta biyar yace a a ai annabi sallallahu alaihi wasallam kabara hudu yake hadisi abu hurairah yace an kaya kunna ya shi a ranar da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ilin idi aka yi sahu ya kabara hudu salatul ghaib kabara biyar daga ibn abi layla yace zaid ibn arqam yana yin kabara guda hudu wata ran sai kabara biyar sai na tambaye shi sai ce manzala sassalam ma yana yin biyar kabbara tara abdullahi bin zubair yace manzala sassalam ya ma sai na hamza shugaban shahidai sallagawa kuma ya kabbara tara kabbara tara haka sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu an naqaltu yayi kabbara shidda yayi kabbara bakwai in aka kawo gawa in wanda aka ka gawan daga cikin safan da suka halarci badar ne to yakan yi musu wannan kenan an sami waɗannan gabarbari ɗin duka daga nan sassan da kuma sahabbai bayan shi duk wanda kai kenan yayi sai dai hudu shi ya fi shahara wani sahabu rafa ne ne na fi sa kabiyar su dula fakat mustahabi ne a kafar farko ka ɗaga hannu walim su da'u bilhamdi lillahi da farawa da godiya ga Allah farawa da godiya ga Allah hadisi na Abdullahi ibn Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ala janaza fi awwal takbira thumma la yu'ti a farko ki daga hannu kuma bai kuma daga hannu saboda haka kenan sai ka daga karan warko sai warawa da godiya ga Allah subhanahu wata'ala in so samu ne ka karanta kenan suratul fatiha saboda manzo Allah sai yana cewa la salata liman lam yaqra'a domin qur'an kaga ba a ware ba kuma sallah wadda take ta jana'iza sannan abu umama bin sahal ya ce wani daga sabon manzarar sa ya bashi labari annan sunna fi salatu alal janaza sunnan sallar gawa an yi kabbirar imamu liman ya yi kabbara sun mai kara bi fatiha da kitab bar ta kabiratul ula sai karanta alhamdu bayan kabbara ta warko sirran fi nafsi aboye a zuce shi sai ma annabi sarkin salati sai kuma ya tsarkake addu'a a kabar barikin sai kuma ya yi sallama na bayan shi ma haka nan zan abla bin abbas a sallar gawa ya karanta alhamdu ya ce a bayyane ce li ta'lamu anna sunna dan ku san sunna ne a karanta alhamdu a sallar gawa arabi na hudu addu'a lil mayyit mamaci a mushi addu'a bi itir kulli takbira karshen kowace kabbara bi ayyi du'a'in tayassara duk addu'ar da ta sauƙaƙa wala yasahabu du'a'u maksusun ba so ba du'a'ul maksusun wata ke bantacce addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana idan sallatu ala mai fa nusulahu du'a in za ku ma gawa sallah ku tsarkake addu'a abu bin mare yace manzo Allah sallallahu alaihi sallar gawa daga addu'in shi sai na kiyaye yana ce Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجته وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار yace fa tamannatu ana gura ana zalika da mayyit sai ne gurin da ma ni ne wannan gawa sai da garaba sa addu'a kin yace ne gurin ina ma ce ni ne gawa wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mun waɗannan addu'o'i haka lokacin da abu salma ya rasu iya daga addu'a na salam ya ce alawar magafin li abi salma warfa da rajasa fil mahadiyin wa khulufu fil aqibi fil qabirin wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fasalahu fi qabrihi wa nawir lahu fi kenan wannan shi ma iya daga wanda kana iya kawowa sai dai wannan kafin sallar gawa lokacin shahi ake yin lokacin sha ido da mutum ya cika in za a rumsa yin ido a wannan lokacin ne za a wancan kuma a sallar gawa da lokacin da ka je ziyara ma wajen ziyara ma ana yi saboda abin da ake hodi a ziyara irin addu'a da ka hodi a sallar gawa alhamis na biyar assalamu sallama wa sallimu al-imam wahidatan liman ya sallama ɗaya an yamini amma a bangaren dama yusmi'u nafsahu ya je ta kanshi wa man yalihi da na kusa da shi wa yusallimu al-ma'mum mamu ya sallama wahidatan daya yusmi'u nafsahu faqat ya je ta kanshi kare wala yaruddu ala al-imam amma kar ya maida ma liman kina assalamu alaikum kawai saboda Allah ta ya ce wa tahliluha at-taslim wuta daga sallah shine sallama ya halitta ya takaita a sallama da abu huraira ce salla ya ce lalle manzo da salla ala janaza ya yi ma wata gawa salla fa kabbar arba'an sai ya kabbara hudu wa sallama taslima sar wahida kuma ya sallama kwaya daya kenan kawai sallama da yayi assalamu alaikum wannan asari yana cikin kenan sunan na baihaqi sai kuma za a iya ma mutum sallah ma ko da a kabari ne duk da ahalin ilimi sun tantauna yin sallah ga gawa bayan mutum an binne shi wasu sun hana suka ce khususiyya ce na abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce yana halitta har zuwa wata da binne shi wasu ma suka ce kai yana halitta har zuwa lokacin rududdugewa wasu suka ce kai ko da shekara ɗari ne aka gano cewa wannan ba a mai sallah ba za a iya yi mishi sallah kenan ya halitta amma mutum sallah a kabarin shi in an binne shi ba tare da an mushi ba in har ba samu tsawaituwar lokaci ba misali umu mihijan wadda take share masallaci da ta mutu annabi sarsan bai da masaniya ya je sallah kabarinta akwai na matashi ansari wanda aka binne shi da dare ma ji bai da labari shi ma annabi sallallahu alaihi ya min sallah kamar yadda barra bin ma'ruf shi ma bayan wata an min sallah annabi sallallahu daga makka kenan ya halitta mutumin da ya mutu gurin da ba a san an mai sallah ba sai a mai salatul ghaib ko kuma misali ya mutu an samu tabbaci ya mutu amma a garin kafirai ne ko ya mutu misali a hannun abokanan gaba ne ana ganin cewa ba lalle ba su mai sallah duk ana iya mushi sai wankan gawa gawa lalle farzu kifaya ne a masa wanka saboda umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na ibn Abbas mutumin da ya yi harama da hajji sai ya wado taguwar shi ta take mai wuya sai mutanen sai ce irsuruhu kuma shi wanka haka dai ta umma su ya lokacin da ɗiyar annabi san zai na taros annabi sallallahu sai ce kuma ta wanka yau da kuma tsarin yadda za a mata kafiyar yadda za a ma wanka gawa wanka za a ɗora gawa saman gado kama ɗora ta saman wannan tabirkin misali amma huskarsa ta dinka kalla alƙibla kamar tsarin sa ta a kabari a kwaɓe mai duk tufafin shi amma ɗar mai sarbeti don ka ga tsirecin shi daga cibiya zuwa guyoyi a sanya wani sarbeti da za a lullube gawa saboda haramun ya nafsa rasu yana ce ala yanzu rajul ila auratul rajulin wala mar'a ila mar'a auratul mar'a kadda namiji ya kalli tsirecin namiji kan mace ta kalli tsirecin mace sai a yi salini na mafasil na shi kamar misali annan sai a ɗan kama haka da kaɗan kaɗan haka ana ɗaunin shi saboda la'alla kenan ya bushe da rin aka yi da ƙari sai zama ya taurara kenan dan haka sai a dinga salini na mafasil nan shi ana iya dan matsa cin shi a hankali haka a hankali saboda inda akwai na abin da yake neman ya fita na da kazamci sai zamanto ya fita kenan sai a dan dinga sauta cin kadan kadan haka wanda zai ma mamaci wanka ana son ya dora wani ya daura wani kyalle ya sa gam a hannun shi sannan lokacin da zai mai tsarki sai sa wani yadi yadi ba so ya taba al'aurar shi sai zama ana zuba ruwa ta ƙasa sai zama an wanki a kawar mai da duk wata najasa in aka mai tsarki cikakken tsarki sai kuma ya zama toke na an mai alwala inda za a ce ya rasu amma accident ne jini yana zuba sai a sa espadara da wannan sai a manne gudu da za a ce mace ce an mata tiyata ko kuma misali wajen aihuwa ne sai zama da kwa jini na aihuwa sai a samu wani abin da zai zama an masa kunzugu da a sare kenan wannan kai ya fasa kenan a alkawaninta sai a fara da wankewa jiki a fara daga kai gemu ana wankewa da ruwa wanda yake mai kyau a wanke ɓangaren dama sannan ɓangaren hagun haka za a dinga yi sannan in an wanke da ruwa mai kyau a kawo sabulu a wanke shi ko kuma a kawo magariya ita ce asali abin da nan sarsa ce irsulu bi ma'in wasidir to kaga shi kuma koyi da sunna albarka ne magariyar ganyen hamsan na magariyar ne garin shi da aka daka shi ake ɗaukowa sai a ɗauko ruwa misali wannan guda sai a zuba wannan garin magari kenan sai a dinga cuɗawa to wasu na ga za iya sa sabulu saboda magariya kan wancan lokacin tsaftacewa ne sai ce kenan ana iya amfani da sabulu ko shampo ko duk abin da yake zama matsayin magariya amma a sa magariya albarka ne koyi da sunna ne sababin wannan sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya jin kai ga dukkanin mutane za a wanke kenan ruwa a sa makarin magarya a cuɗa a wanke da kyau daga dama zuwa hagu a ƙara wankewa wanda yake na biyu kenan an wanke na harko da aka cuɗa aka cuɗa aka tada dauɗa na biyu sai a sa garin magarya ko kuma na harko a wanke shi da soso da sabulu ma ana so na biyu a sanya ganyen magarya na uku kuma sai a mushi wanka da ruwa da turare da ruwa da turare ko kuma na farko da magariya na biyu a ƙara ɗauraya ko da magariya ko da turare haka amma a wankin ƙarshe zama a gama da kafur saboda kafur yana kora hasharat kaga in aka sa kafur waro nan ba za ga koda ya nufa ba saboda yanayin wannan wannan din nashi kuma an sa shi ma kaga inda za a ce an binne da sahi sai aka manta wani abu inda za a tona kaga wannan abin kafur bai huta ba ba zai bar ba hasharat da dan ma mu yance shi balle a bude a ga wani abin da ba za a so gani ba bayan nan ya a sa shi a likawani likawani kuma mun sani yana zaman tawa kenan lawawa wadda take guda hudu ana sai zama tuwa hudu aisha ta ce ku fina rasu biyu salasata aswabi annabi salasa alwawa hudu uku aka mishi wanda suka biye su farin yadi suhuliya audu wanda yake na yankin suhul min kursufin na sakar auduga babu riga ba rawani so da haka kawai guda uku nan shi za a yanka a shimhuda guda biyu a kawo gawa a dora a cira daga nan a yaga daga nan a kawo wancan ɗaya sai a ruba shi daga sama sai a lulluɓa sai kuma a nan na ɗaya zamanto an ɗaure sai kuma shigar da gawa cikin kabari zai zamanto an shimhuda wani kyalle junan ya juna zai zama kenan an shimhuda gawa juna wa juna sai a meka shi a sashi cikin kabari ko kuma za a dora a saman likafari sai a dora shi a reran kamar misali an shomu da lufafa ne to ba tsarin yadda da za a mai wanka ba kaga a kaife yake ko yana kala tsibira to yanzu za a dora shi a likawani a reran za a shomu shi a reran za a dora shi sannan kuma sai a rufa mishi wannan kenan janibin hagun janibin dama sai kuma binnewa ɗaukan gawa da kuma binnewa gawa farilla ce mai isuwa kamar yadda Allah ce sun ma amatahu fa kabara sannan Allah karɓiran shi fa kabara aka sanya shi cikin kabari ibn Abbas ya ce a karamahu ba da dafani shine Allah karrama shi bayan kenan binne shi saboda a bar mutum ba a binne shi ba an ce ta hurumin shi an cutar kuma da ragowar mutane alhurman mamaci shine a kiyaye shi kamar yadda yake raye annabi sallallahu alaihi wasallam kasaru azamil maitat ka kasar hi hayya shi yasa ko kahuri ba raba ka mai musula annabi sallallahu alaihi wasallam ko rindina tura yana cewa wala tumassilu kar ku musula ko a yanka mutum ko a ciccira shi ko a jefar da shi ko a mishi wannan ba a yin wannan sunna ne ramin kabari ana sa a mai zurfi a kuma yalwata shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ma shuhada ul uhud in aka yi sama sama kaga wani kwari zai iya zawwa ya tona sai ga abin ya wato to akan yin kenan kasa yayi nisa wanda za su tashi cikin kabari za su ce bismillahi ala millati rasulullah ko sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana miko shi ta bangaren arewa fuska ta fuskanci alƙibla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qiblatukum ahya'un wa amwat ka'aba ita ce alƙiblar ku kuna raye da bayan ku mutu a ɗora shi a tsagen dama kamar dai misali tsarin barcin musulmi ana son kabari a binna shi kamar ɗani ɗaya ƙasar ƙasar da aka wuto ka ƙara masa wata ƙasa ka aje a siyo misali buwaji a zuba tudun shi kawai ba sai wuce haka in ya wuce haka sai a ɗan daidaita a ɗan saita shi eh ba sa a mishi sama wannan ya saba ma karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karu akan wannan sai a ɗan sassafta shi kamar yadda nan sa sai ce masa irin halin la sada tumsala illa tamastahu kar ka bar wani gumki butum butum sai ka shayi wala kabara mushrifan ko kabarin da ya tudu illa sawaita sai ka daidaice shi ba san kabari a shawa mai siminti ko a mushi lashe ko a mushi furje sannan ba a hawa kan kabari haramun ne a nan sa sai ya hani an yi jassasar kabar a shayin kabari da siminti wa an yi bula alayhi ko kuma a gina katanga ko a gina kubba irin hubbara hubbara da zaka gaki wa ya kauda alaihi haramun ne mutum ya haukan kabari annabi sai ce ka hau saman garwashi ya kesa tufa tar da tsoka ya yi sauki ka zamna saman kabarin mutum sannan haramun ne a dinka dawafi ana zagaye kabari irin ne dariku yana daga bid'o'i kuma bautar gumaka ma daga nan ya zamanto an fara wannan shine karshen abin da ya shahi sallah ta gawa nan nan an amin sallah ta nan a ba za mu in dai an mishi a can ba za ba saboda kaga sai na bakar umar usman ali duk da suka rasu ba mun salatar rayu ba nan salatar kaga ba dinga mishi salatar rayu ba tare da wasu sahabban labarin mutuwar annabi salatar ya ci musu ba ya ba wannan duk wanda aka mai sallah to yawanci ba a sake mushi wanda aka ba kaga kamar nan ya shi kamar farrabul ma'ruf wa'annan kaga duka waɗanda sun rasu ne a wani gurin da ba yi musu ba to shine amma wanda an yi mushi to kuma ba za ka ƙara min salatul ghaib ba shine kauli raji wa alaikum salam na'am yawwa yawwa shi ne zamu shi sai babun zakat babun babun salisu fil zaka babu na uku zai mana bayani akan abin da ake ce ma zakka shi zakka an zago shi daga daɗuwa da kuma ƙaruwa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya maƙulla wa riba wa yarbi sadaqat Allah yana shahi albarkar dukiyar da raba ta shiga yana haɓaka dukiyar zakka a nan sasa ya ce inna na yurabbi sarqa hatta takuna kal jabal Allah yana haɓaka dukiya ta zamanto kamar dutse saboda haka zakka shine haɓakar dukiya an kiraye ta saboda tana tsarkake dukiya daga dattinarowa da san kai sannan kuma tana tsarkake mai zakka da dukiyar mai zakka tana daɗa albarka Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim saboda haka an shar'anta zakka Qur'ani da sunna da ijma'i rukuni ce daga rukunan musulunci a Qur'ani Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sannan kuma rashin bada zakka yana da girman zunubi Allah subhanahu wataala ce wallazina yakunuzuna dhahaba wal fiddata wanda suke taskace zinariya da azurwa wala yunfiquna fi sabilillah ba su ciyarwa a hanyar ɗaukaka addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim ka musu gatsan azaba mai radadi wa hiya ibaratun ita zakka bayani ce an malin makhsusin akan kebantacce dukiya yu'khadhu ana karɓar zakka min malin makhsusin daga kebantacce dukiya idza balaga qadaran qadaran in dukiyar ta kai wani gwargwado makasusan wanda yake keɓantacce fi zamanin makasusin a zamanin keɓantacce yusrafu fi jihadin makasusa kuma ana sarrafa zakka a keɓantacciyar fuska kaga ba kowace dukiya ba ke hujja ma zakka sai ta kai nisabi kudin kai kai zai iya sayan dinari ashirin shine gwargwadon da za a iya hujja ma zakka to in ya kai wannan gwargwadon dole kuma ya shekara ta zagayo ne sannan waɗanda za a ba ɗin za su zamanto dangi guda takwas da Allah ya ambata duk da in ka ba dangi ɗaya ma daga ciki ta yi misali ka cire ka ba fakiru ka cire ka ba miskini ka cire ka ba al'amiri na ariya ka cire ka ba ibn sabi ka cire ka ba algharimina ka cire ka sa fi sabilillahi ka cire ka sa a firrin qabi ka yanto da wani bawa ka cire ka ba mu'allafa su kulubu wasu kaware da suke zaune kaga suna wahala take-take talauci ya dame su sai ka cire miliyan biyu ka bashi ko miliyan biyar bai taba tunanin zai samu ba ce kawo wannan addinin naku haka yake ai ni ma bari in shiga ban shiga ba ma ana bani wannan ina ga kuma na shige shi kaga ko kuma sabon musulunta ne yana shan wahala can iya bakar wahala sai a cire zakka sai a bashi saboda mi ya samu nutsuwa ya tabbata to zakka tana da wannan ta tabbata suna hadisi ibn umar manzara ta sace buniyar islam ala khamsin an yi fanda sun yi musulunci a abubuwa guda biyar sannan jarir ya ce baya tu nabi sallallahu alaihi wa sallam salatu ita zakka wa nusali kulli muslim na ma nan salatu mu baya a zan tsaya sallah zan ba da zakka zan yi nasiha ga dukkanin al'umma musulmi zakka tana da fadala tana daga siffar mu'mini Allah subhanahu wa ta'ala ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك موسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمهروم التي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ألا يا يدركوا من سنني قد بصبار الزكاة شين الله شو الذين يكنزون الذهب والفضة وأن سكي بلوشان زيناريا لأزرها wala yunfiquna fi sabilillah bas bara da addinin Allah daukaka wa bashirhum bi azabin alim ka musu gaske akwai azaba mai radadi yawma yuma alaiha fi nar jahannama ayinin da za a narkar da zinariyar da azurwar a mai da su a kunun wuta a wata jahannama fa tuku ya bi hajubahum sai a kawo goshinsu da kumcinsu sai a shawa musu wannan alika musu sau da yan talaka ya zo kai yake kaɗewa haka go wa junubu haƙarƙarin da yake juya wa zuhuruhum bayan da yake baka ya sahiye shi ba zai bada ba to nan za a kawo gaba ɗaya a dabbara mushi ana a cahe bayan duka da wannan narkakkiyar zinariyar da azurfa Allah ya ce wannan shine abin da za mu ubangi ya ce wala yasabanna alladhina yabqaluna bima atamna min fadli min fadli wa khairan lahum masu yin rowa abin da Allah ya ba su na fadala ka taba tsammanin alkhairi ne gare su bal wa sharrul lahum sharri ne gare su tsawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah da sannu za a rataya musu abin da suke rowa shari'ar kiyama walillahi mirasu samawati wal ardh kuma gadin sama da kasa duka gaba ɗin sassukin na Allah ne manzalar san sai ce ma min sahibi ibilin babu wani mai raƙun man da lam yu'addi zakata bai ba da zakat ba face sai an an mai da su a ranar lahira ka amsali ma ka khairi ma kana sama da yadda take a duniya fasafahu bi akfasiha ta dinga take shi da kobatan tafiyo min kana miqdaruhu 50 an fasara babu wani mahucin zinariya da azurruwa wanda bai bada zakar ba face sai an narkar da su an maida su shija'un aqrab wani kumurci wanda yake da kora da huzabi batani yana da wasu fikoki guda biyu ya taho ko yau mai kiyama za a rataya mai shi ranar kiyama sun mai kuri sai wannan kumurcin macijin sun mai yaku zubil hebu da matsayi sai ya danke shi da fikoki sun mai kuri sai ce ana maluka ana kansuka ni ne dukiyarka sai ni ne saskaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta wala ya sabanna allazina yabqaluna bima ta'amula min fadli wa khairun bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma baqilu bihi yawm al-qiyamah saboda haka hikimar da ta sa ka shari'anta zaka da tsarkake zuciya ɗan adam daga daudar ruwa dauda wadda take da sharrin ruwa da sharri wanda yake na kwadai abu na biyu don taimaka ma talakawa da toshewa ƙofofi na wanda suke mabukata da wanda suke cikin tsanani da wanda suka kame abu na uku da tsaye da maslaha ta al'umma gabaki ɗaya a samu rayuwa mai kyau ta arzika abu na hudu da iyakance dukiya mai ɗumbin yawa wajen wanda suke mawadata da kuma hannun attajirai da kuma masu kasuwanci don saboda kar ya zamanto an takaita dukiya an killace ta ga waɗansu mutane kawai shine kai la kuna dole tambayin aka ne dan ka dukiyar ta zama kawai tana kewaye wajen mawadata yanzu ya kace ka cire kuma dan abin da bai kai ya kawo ba inda kake da kuɗi sai ya kai nisabi ne zaka bada sannan duk jika ɗin ƙadago ce za ka cire kuma sai a shekara ne za ka cire ƙadagon nan a duk miliyan jika ashirin da biyar ce kawai za ka bada kuma sai ya shekara ne za ka bada wannan ba awaki akuya da dukiya sai sun kai arba'in in sun kai arba'in kwaya ɗaya ce za ka bada shanu ne sun kai talatin za ka bada saniya ɗaya raƙumi biyar za ka bada tumkiya ko akuya guda ɗaya in ka tono tulu na zinariya a gurin da mutanen da sun zamna gurin shekara ɗari ɗari biyu kaga dai ba zuba ne aka zauna sai ka tono ka tono tulu na zinariya ai ba za a iya gane ba kakan wane ne binne shi saboda shekaru sun sani to sai ka rasa ba gida biyar sai ka bada kwaya ɗaya hudun da sai ka ɗau abin ka halaka malaka in ka zo ka tono zinariya a gurin tuna ka je wani ma'adinin ka tono zinariya in ka tono zinariya na ya ka kasa gida biyar sai ka ɗauki kwaya ɗaya to da ai lokaci ɗaya ne ya ka ɗauki kwaya hudu sai gaba da kwaya daya in aka je yaƙi aka samu kuma wannan ranar da aka yi shi za ka bada in kai noma sai an samu ungujiya ce ta kai tiya 285 in hatsi ne ya kai tiya 285 dawa 285 wake 285 ba za ka gama ba ɗan ƙuriga da wake da gujiya da wannan duka ka ce tiya 85 misali a ce kana da gujiya tiya 100 yan ƙuriga misali tiya goma wake tiya ɗari misali hatsi shi ma tiya ɗari ba za ka ce ba gaba ɗaya sun kai kimanin sai dai kawai abin da ake ce ma sadaka kawai alheri ne dai ka bada ranar da aka girbe abinci ranar za ka bada wato haƙahu yau ma hasali ka bada haƙƙin ranar girbi sau da kowa ya zo an yi kimshe an girbe abin ga kenan to a lokacin za ka huda ba sai ka kai cikin rumbu ba har rowa ta samu mutum kenan daga nan inda aka yanzu a ware ya ka hujja aka hujja saumu kaza sai kuma a ware na zakka ga shagi saumu kaza sai a ware na zakka ga shagi saboda haka kenan kaga abu ne mai sauki duka wannan abin da za a noma misali na kayan kore salati dankali karoti kaza kayan furmi ba su da zakka amma abubuwan da ake tanada kamar dabino kamar rezan misali waɗannan kuma suna da zakka abin da aka sha wahala wajen hudda wajen yi mishi ban ruwa kaga abin noma ba a sha wahala shi ba to za a ba da ushiri na shi sau da haka za a kasa gida goma sai a ba da kaso daya yawa in ya kai za a kasa gida goma sai a ba da kaso daya sau da ai kaga ruwan sama ne ya shahar ba kai ba kai ba ruwa to tun da ba kai ba kai ba ruwa abin da za a yi wannan gishi kenan mai yawa zaɓi ba amma wanda dabino kana ban ruwa kana shan wahala ko kana ta shan mama kaga wannan ai da kai wahala ka to shi ko ya sha bamban da wancan saboda haka tunda da kai wani nau'i na wahala ka sai a kasa gida ashirin sai a bada guda saboda akwai ban ruwa da kai da jibinka da wahala ka kasuwanci ai kai ka sha wahala ka je ka zo ka buga nan ka sace nan sai ka ce to sai a shekara kuma duk jika ɗaya ƙadago ce kawai za ka wani yanzu jikar a shekara riba nawa ta samu in kayan shago ne gare ka sai a tsaye da saidawa sai a lissawa ga baki ɗaya kayan nan na miliyan nawa ne kayan nan miliyan ɗaya ne dinari ashirin kuma misali miliyan ɗaya da ɗari biyar misali sai a tambaya nawa ne an ga ce miliyan ɗaya da ɗari biyar ko kaza to yanzu kayan kantina na miliyan ɗaya ne amma kuma a hannuna da kwai jika ɗari uku sannan kuma ina da hatsi ko abin nan shi ma na jika ɗari biyu kaga dai sun kai goma ana bi na miliyan ɗaya amma ina da wani kare kaga yanzu wancan bashin da ake bi na na sai da kare aina biya goma don zuba na ce ba bana wadda ba zakani da ake bi miliyan biyu ina ni ina wadda zakka to ai miliyan biyu sai jingina ta a gidan da nake ciki ai ina da abin da zan iya sai da biya bashi na goma to yanzu wannan kudin nawa da suke hannuna matsar sun kai misali to sai in tsaye da sai in fidda musu zakka ya zan yi lissafi misali ba zan yi lissafi da kudin tsari ba ba zan yi lissafi misali da yanda zan tsaye da su ba zan yi lissafi da yanda zan ba ya zan yi lissafi da yanda na tsaye su ba zan yi lissafi da yanda zan tsaye da su amma a farashi na dunkule yanzu misali wannan in a ɗaiɗai ne zan saida zan saida ta jika goma goma amma in tsari ne ina son kuɗi na kai sai jika bakwai bakwai to yanzu kayan shago na zan musu lissafi farashin wannan na kuɗi hannu farashin an rage kenan abin nan ba na sama ba can zan ɗauka ba na abin nan ba zan ɗauki kenan na kasuwa tsaye da shi zan yi aiki na kasuwa tsaye ta ga abin da akwai sauƙi tattare da shi sau da haka rashin ba da zakka yana da hukubobin shi daga hukuba ta rashin ba da zakka Allah yana hukuba a duniya yana hukuba a lahira akwai hukuba kadariya akwai hukuba shar'iyya hukuba kadariya Allah yakan jarabta duk wanda yake rowa da rashin ba da zakka da yake rikewa haƙƙi na talaka a dukiyar shi Allah yakan jarabta al'umma da yunwa da fari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma mana qawmun zakata amwaluhum illa illa salahum la bisinina da dai mutane musamman to ba za su hana zakar dukiya in lamtulu bisinina sai an jarabce su bisinina da shekaru na fari ka gani wani mu'unanci da tsadar rayuwa wajen rusultani da zalunci shugabanni ita rashin ba da zakka shi yake ka tsadar rayuwa in kana neman tsadar rayuwa rashin ba da zakka yanzu masu kanti kanti na anguwa kaga ai da yawan su sun mallaki nisabi amma ba su da zakka yawa yanka samu shagon mutum shinkawa da wai kayan teburin shi ya kai na miliyan kuma a hannun shi za ka samu wata ɗari biyar amma yana da wani karen shi ya ajiye wake amma kuma shi ba zai huta zaka ba sai shi kaza ka gani sai ka samu misali dan bariki yana ajiye kuɗin da zai je aiki hashi zai ya ɗauki shekara goma misali yana rumbun tsumi to yanzu misali yana da miliyan biyu to daga ranar da suka kai nisabi miliyan ɗaya ne nisabi to yanzu in shekara ta zagayo musu kaga ai shekara goma ya yi zai dinka ajiya goma amma daga shekara ta biyu sai suka isa lissafi to duk shekara ya cire musu zakka duk shekara sai ya cire musu zakka shine za su zama zo sun yi albarka in kana bin bashi ko dai ka lissafa ka hudda ma bashi na hannun mutane zakka ta shekara daya ko kuma ranar da ka amshi bashin sai ka bada zakka shi shi zakka shekara ɗaya ko zaka bada yanzu misali kana bin wani shiga uku bai kama ba sai bayan shekara goma sai ka cire dala goma sha biyar sai ka bada zakka kaga abin yana da sauki to wannan Allah yana jarabta al'umma in ba ba da zakka da wannan tsadar rayuwa kaga abin da bai hikare mutum ba sai hikare shi shi na nan sarar sai ce ma mana qamin zakata amwalihim da dai mutane ba za su hana zakka dukiyoyinsu ba illa ukhudhu bis sinina sai an jarabce su da shekaru na bari wal muqnati da tsadar rayuwa wajawar sultani da zalunci shugabanni in wani ya sai a ce kai wannan ya yi kaza wannan ana wayo wayo Allah kawo ne kuma wani ya zo shi ma dinga wayo wayo matsalar daga mu ne ya ce gwanda wancan tsadar rayuwa kaga misali ana sahama abinda mutum zai rayu da shi abinda wasu kasashen dindin sun wuce da wannan a dinga fama kauye da birni alhali kuma kasashen kaje ba zancen kauye da birni ba dai wuta bace da ruwa da wannan to duk kauyen da kaje ka tarra suna da kwalta suna da wuta suna da ruwa yanzu yana sun zaburiya ka je ka ce wani dan kawai da dan birni kaga da an kai ma ko ina ma wuta saboda shugaba shugaban kawai ne shugaban birni ne to amma kaga dan kawai ma ya biyan lanku amma kuma shi bai shi wani dan kawai ma bai san ba amfanin gwamnati ruwan tamki ne rijiya ma dai ba sa gina kai rijiyar ma za a gina ya je hydrolic ya ciro takarda kuma takardar ta hydrolic ya bada kuɗi ka gani ka gani a ƙa'ida shi dai bai ba wani abin da yake ɗasa ɓangaren gwamnati kuma su suke ma zaɓe yawanci kuma su suke ba da karo kuma su ne ma suke rike da ma al'umman don su suke noma su ga mata ma agaza mu sai ga ko agajin ma zo na noma ko wasu 'yan birni ne za su dahi a wasu sau da haka iya daga ciki kenan wani a watar wayan illahu busu anhumul matsaru in mutane busu ba da zakka sai an rike ruwa hukuma ta shari'a in mutum ya ce bai ba da zakka a kamo shi da ƙarhi a kwace ta dama asali tura ake ashe kawai shagon ka kawai ka bada sha ka bada kire alissa hudu ke a hudu haƙƙin Allah garken ka kawai dama za ka bada alissa hora kumi nawa ne a hudu haƙƙin Allah a koro a kaɗo su a zo da su Madina shi yasa lokaci an wuce matakin talauci sai a tura wani je ka Yaman in ya tashi zuwa garke guda sai koro na raƙon kai kuma je gari ka zagar ke gudara kuma da awakai ka ga tsili an kawo su madina dubunan awaki sai ka ga tsili raƙuma da mutum ya zuwa taimaka kawai su tsaya taimaka ne wani da ya zo ba aka ce mai to kaga daga wancan dutsen zuwa can gaba ɗin kore wannan dabbobin ya rikici to an kawo su dabbobin ga sanar tsili kaga ba wani wanda zai zo ci ya rasa yadda zai da ka zo kawai a cikin dukiyar zakka za a ɗauka shi kenan sai a baka zakatul fitr gaba ɗaya za a huda a tattaro duk sai a kawo baitul mali sai a shirki yanzu duk wasu wanda tsohuwa ce ta tsoho ba sadaka ta a nan za a dinga ɗaukan bahu na alkama ana dinga kai mata da abin marayi ne an musu an bar mace da marayi a nan ne za a dinga ɗauka ana dinga bata mabukace nan ne za a ɗauka za a je yaƙi za a sai da wasu a sayi makamai a sai a yaƙi shi yasa kaga duk babu talauci yanzu al'umma musulmi mu da muke da tsarin zakka inda za a ce misali a dinga cire zakka an yi wani talauci ai ba zancen ma na furoji ba zancen furoji tunda mu muke da irin su dan gwata muke da su abin nan ka gani yanzu ka ci ciro duk wannan dukiyoyin ta waɗannan ka tattaro muliri kan nan sai ka leka duk wanda ma'aikaci ne na gwamnati bai da zakka wanda ya mallaki abin da shi ma zai wanda zakka bai da zakka maji karhi matashi ne sana'a yana a daidaita tsawon shi yana da sana'a yana da karhi ba ka ba shi ba zakka ka gani to yanzu su ai zaka ba zaka kaga waɗanda suke ba su da abin da so an samu ne yana bara ba za a samu ba a samu wata tsoba ba za a samu ne mai kakani kayi ba kaga mun dogara da kanmu da kanmu ba mu bukata wani kawuri sai ya ba mu kuɗi kuma sai a kasu da zuwa ashi ana bukata aiki kaza duk a ciki za a ɗauka kuma ana isa sumarin dukiyar ana haɓaka ta in jama'a ne suka ƙi ba da zakka sai a gama a tattara rinduna sai a je a yaƙe su ما ليس تجب على الحر المسلم zakka tana zama wajibi akan ɗa ba bawa ba saboda shi ma bawa dukiya ne al musulmi musulmi ba kafiri ba zakaran namiji kana ya kasance aukunsa ko mace sagiran yaro ne au kabiran ko babba ne aqilan mai hankali ne au gairar ko mahaukaci ne yaro ne aka mutu aka bar mai dukiya kai ne alwalin shi wakilin dukiyar shi to duk in shekara ta yi ka cire zakka ka bashi shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarnin da mu juya dukiyar maraya juya dukiyar maraya saboda in ana juya ta kaga shi zai sa sai ta ringa haɓaka ana huda masa zakka tana haɓaka in baka da hali maraya ne ga miliyan biyar in shi kai talaka ne za ka juya zago to yanzu a cikin ka ringa makan albashi kuma sannan kawai a cikin kudin sai a ringa ci abinci tare sai ka duba sai dai ka san me za ka saya da wannan kudin tun da talaka ne sai ka ringa makan albashi a ciki in kuma kana da kuɗi ka mishi tabarruki fi sabilillah sai Allah ya arsa ka ta inda baka yi tunani ba ka rinka juya mai dukiya kan ka sake shi riba shi kawai kana killace mi kana killace mishi abin shi in lokacin zakka yayi kaga hudda mishi zakka to goda mahaukaci ne kaga sallah ta sabka kan mahaukaci ta sabka kan karamin yaro to amma ita zakka ko yaro ko mahaukaci duk zawo da saboda ita bangaren haƙƙin dukiya ce dan dukiyar sai albarka kar ta zama to ta tarwatsi shi yasa kenan ba ta zama wajibi ba akan wanda yake bawa manzara sai sai ce man ba a ba'an man ba a abdan fa maluhu lillazi ba illa an yashtari sahul mufta wanda ya sai da bawa dukiyar ta wanda ya sai dukiyar ta wanda yake ya saye shi ce ta wanda ya sai da shi ce sai dai in mai sayen ya ce sharfi har duke shi ibn umar ya ce manzara ta sai ya ce a dukiyar bawa babu zakka har sai ya intu musulunci Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba komai hana a karɓi zakkar su da ciyarwar kahure ba illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai dan sun kafurce mu Allah da manzo shi yasa kenan ba ka in ma kafuri ya bada zakka ba ta yi ba in ma kafuri ya bada zakka ba ta yi ba fa nisabu zahabi in kudinka zinariya ce za ka hudda ma'aunin ƙiman zinariya ishiru na dinara dinar ashirin wani sabar warki in azurfa ce miya ta dirhami dirhami ɗari biyu warwaje fi zarika rubul ushir wajibi a cikin wannan abin a ɗauki ɗaya cikin goma a kasashe gida hudu a ba da ɗaya in dukiyar ta kai dinar ashirin sai a raba gida arba'in dinar ashirin gom sai a raba gida tamanin rubu'ul ushiri ɗaya cikin hudu na dukiyar za a ɗauka duk dinari ɗaya kenan zai zamanto a gama su duka baki ɗaya sai a raba gida arba'in sai a ba da ɗaya arba'in shi ne rubu'ul ushiri kenan idza balaga haulan yanzu yau ka mallaki dinar ashirin gom to ba za inda za a ce nisabin zakka miliyan ɗaya da ɗari biyar ne yanzu ya na lissafa kayana ina da na mallaki lissafi miliyan ɗaya da ɗari biyar gom to zai shekara ta dawo a watan nan zan ba da zakka kuma yanzu duk watan nan ya kewo shi ne lokacin zakata miliyan ɗaya da ɗari biyar ne yau ne aka cire miliyan ɗaya da ɗari biyar aka bani to wannan miliyan ɗaya da ɗari biyar in ba zan huda mata zakka ba a yau sai dole ta shekara ta dawo yanzu da shekara ta dawo sai na lissafa miliyan ɗaya da ɗari hudu ba zaka da shekara ta dawo na lissafa miliyan uku to yanzu miliyan uku zan huta ba na yawwa ba za a lissafi da wannan duk fa'idar da ta karu ciki kenan wannan wannan in za a yi na ne jizya ita jizya wani a yanki ne ake ɗora dukiya ce gwargwado ake ɗora ma kawurai na amana wanda aka yi yarjejeniya da su za su dinga za su zauna a gari na musulmi kaga ai su ba musulmi bane suna zauna a garin musulmi yanzu akwai tsaro da ake ba su dukiyar su ruwa da waye da abin nan a dalilin zaman su kuma ba za a bari ba a yaƙe su to dole tun da su ba musulmi bane kuma suna morar daular musulunci sai a ɗora musu wani abin da za su dinga bada su yi kafircin su amma kuma ga abin da za su dinga bada ko kuma misali sun ɗauko kaya daga gwari sun kawo ƙasar musulmi kaga ai za su zo sai da go to sai a yi lissafi in sun sai da kayan za su ba da kaso kaza na ribar da suka samu in sun kawo garin musulmi shine asalin jizya ita akan dorawa ga mutumin da ba musulmi ba zai rayu kuma a garin musulmi don ya zama zomi ya rusuna ya zama shi ba kowa bai ke misali shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta yi kulli jizya ta an yadin wa musadu yan zo za a yaki mutane za a bujiro musu da dan biyu in ma su karɓa addinin musulunci jinin su da dukiyar su ta farko wannan sun karɓi musulunci falillahi alhamdu in ma misali ba za su yi musulunci ba don ba za su yi musulunci ba kuma suna buƙatar a ƙyale su misali to shi kenan sai su yarda za su ba da jizya to shugaba ne zai duba a ɗora masa jizya ba za a ɗora ma mace ba ba a ɗora ma ƙaramin yaro ba a ɗora ma wanda yake tsoho za ga gwargwadon ƙimar karhin ka maji ƙarhi ne ake ɗora ma ita shine jizya ana tsayiya ana tsayiya kuma da abubuwa suka rinka tsaya sai aka dawo kuma lokacin daula ta wani abbas sai ake dora ma kuma 'yan kasuwa musulmi lokaci ana bukatar kuɗi sai aka wani dora to yanzu jizya ita za shi daga jizya sai ta koma rabanu ita ce yanko wannan da kake gani taki taki su da ake dorawa asali da ba musulmi ba ake dorawa to amma meye matsayin taki su kuma na irin kasashen musulmi in daula ba ta da dukiyar da za ta tsayi da kanta misali biyan ma'aikatanta biyan kazanta yin kazanta misali lahiya da wasu hanyoyi da tsara ƙasa misali tsara tsari na ƙasa misali to a nan gurin aka samar da taki cikin da aka dora sai dai kuma shi kuma shugaba wajibi ne in zai naɗa wanda za su dinga karɓar taki wajibi ya jinjina ya zaɓi masu amana masu ƙarfin zuciya da masu amana wanda ba su ci ba dan in ya dora in rubda ciki to duk abin da suka harma mu shi da su in kuma ya zama shi ma mara gaskiya ne su ma suna amsarwa to kaga ja ya faɗo ja ya ɗauka duk sirrin su ma kan cin wuta ka gani dole ya samu masu amana wanda kawai sun amsa ba ki albashin su kenan tattaro su kawo a sa a baitul mali a haɗa shi kenan a abin to wannan shi ne in in ka bada za a sa ta hanyar da ba mai kyau ba dama kawai za a tattara ne su ma su cinye su a yabin nan to a nan gurin kuma in dai ba kishinka ba za a yi kana iya yin da kwanye da za ka ƙi bada sai ka yi dubara ka ƙi bada wannan ba ka yi bale in kuma misali an ɗora in ba ka bada ba za ka yi rai to wannan kuma ka bada nan sana sai ce ka ba su abin da ke hakin su wa in dara ba ka aka zu malaka malika ko da sun da ke ka sun kwaci dukiya ka kai dai ka bada hakkin da ke kai to shine asalin jizya da tarar kiɗa kuma ta koma kenan takin فنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الورق 100 درهم والواجب في ذلك واجب ربع العشر إذا بلغ حولا كاملا إن يكتك كشكرا وكان ملكا كاملا كما سيادة مهم ملكي شكي إن دا ذا شكرا دا جكا داري وانا جكا داري أو جكا داري بير وانا داري بير وانا داري بير كاكا أي حقا غاني إن قوة أكا باشي كوري شبه كيما تو أنا مقرم كنم بزي با مبارزة كشي سياكي ملكا كاملا cikakken mulki kenan mulki na mutum kenan wanda yake cikakke labudda kenan zinariya ka ta zaman to ta kai wannan gwargwado din e suna ya gace zai hudda ai an hudi ma zai hudda zakka fasulun fi zakatin na'ami wannan fasali zai bayyana mana zakar raƙumma wahiya al'ibul ne aka ce an'amu shine kenan al'ibul la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humrin na'ami wa min al'an'ami hamulatan wa farsha ka gani wa min al'an'ami wahiya al'ibul shine raƙumma wal baqaru shanu wal ganamu awakai da tumakai ma'alufa an sa'ima wanda suke na turka ko kuma waɗanda suke masu ciwo amila masu jan ruwa ne da kuma sharat au muhimmaya ko wanda ba a ɗora ma sharat misali kana da maraƙi guda biyar wanda ake ma sharat kana da wani na jan ruwa kana da wani shanu na noma kana da marika guda biyar na tilka kuma ga tsora an kada su su kuma suna kiwo in ka gama su gaba ɗaya talatin ko to zaka za ka ba ba ka ce ba to ai waɗancan guda biyar na tilka ne duka nau'i ɗaya ne kuma duk dukiyar ka ce wala tajibu ala ghairiha bai zama wajibi a hudda zakka ga wani dabbobin ni'ima amma ina da akuya ashirin sanuwa goma raƙumi uku nan gurin ba zan gama sarmaka ta su bane a ina da tumaki arba'in shanu talatin raƙuma biyar kowanne zan hudda mushi zakkai shi bana ce ban na hudda zakka wancan ta ɗauke mu shanu zan hudda musu kaza zan huta kamar yadda inda za a ce ina noman rani ina noman damuna in ce dukan tattare zakar ɗaya ne wannan kowanne wajen shi daban sau da haka za ka iya samun mutum ya huta zakar kuɗi zakar noma zakar dabbobi zakar kaza kowanne ɓangaren shi daban kaga yana samun waɗannan wanda ta da kuɗi daban ta dabbobi daban ta noma daban ka sai akwai mazaje mun ne rabakiya su duka ne su jinsi ne awakai da tumakai misali kana da awakai yan alje yan sudan kana turkar su misali yan sudan ka gani yanayi dai can gurin ga namu na gida ga kuma tumakai duk ka tattara duk dangi ɗaya ne duk dangi ɗaya ne za ka haɗe su a bai da kenan za a ba da wannan wala ta jibu ala gairi bai zama wajibi zakka a wani dabbobin ni'ima min alkhaili dawakai ba hudda musu zakka wani bai gali alfadari ba hudda mai zakka wani hamiru yakuna ba hudda musu zakka wani rakiki bayi ba hudda musu zakka wala fil mutawalladi bayna dhiba'i wal ghanami wanda aka aye shi tsakanin awakai da a me yake da suna da bare shi ma nan ba za a hudda mai zakka ba shi yasa Allah ce samaniya ta azwajin min al-sa'ani sunani tumkiya da mi rago wa min al-ma'az sunani akuya da bunsuru ka gani wa min al-ibl sunani shi ma dai raƙumi da kuma abin da kenan da taguwa ka gani sai kuma sanuwa ita ma da kenan sa waɗannan don za a hudda musu zakka saboda haka ba bambanci ma'arufa wadda kenan aka rike sa misali dan kiwonsa ya zamanto ana turkarsa misali wannan za a yi mata abin nan ko wadda take zuwa kiwo ka gani minhu shajarun fi tusimuna wa fi sasrahun saboda haka su ma nan za a wada musu amma banda waɗancan adadiya in yau aka haifa mutum yana da saniya ashirin da tara sai yau aka haifi guda da yana da ashirin da takwas sai aka haifi tagwaye kenan kawai ya cika da zaki hadari goto lokacin ma ya yi kenan sai mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك eh zai iya duka wani misali mutum yana ga bukata matsala an samu misali rushe-rushen gidaje zakan mutum wata shi da ya rage yana